هدي واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗawa musulmi bayan mun yanke tsawon lokaci kusan wata guda kwana goma rabanmu da wannan darasi dalilin shigowa wata ramadan da mu yau da ikon Allah da amincewar shi Allah ya kaddara haduwanmu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaban darasin da muka sanya a cikin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin nabina muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi yau muna sha biyu ga watan shawwal hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha uku ga watan biyar miladiya na da dubu biyu da ashirin da biyu mun kare babun nafaka alal iyal za mu tashi insha Allah akan babul infaqi mimma yajibu min aljid min aljayyid babi wanda yake magana akan ciyaswa ga abin da ya zamanto wajibi ne min aljayyid na abiban da suka zamanto masu kyawawa ko kuma abin da ya zamanto daga falalar da Allah madaukaki ya ba mutum da cewa wancan ana cewa jida ko jid nan Allah madaukaki na cewa bayan a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim lan tananul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Allah madaukaki na cewa ba za ku samu ba wani lada ko aiki na alkhairi hatta tunfiqu har sai kun ciyas da mimma tuhibbun na bangaren da abin da kuke so na idan mutum iya neman lada sakamako na kwarai wajen Allah madaukaki to dole zai duba abeban da yake so da karan kanshi abubuwa in na kyauta ne in na sadaka ne ya ba da abubuwa wanda suka zamanto masu amfani wanda shi da karan kanshi iya son su to wannan sai zamanto Allah madaukaki zai ba shi ladan wannan kyauta da yi ko sadaka Allah mai girma na cewa ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين ya kuwa da kuka yi imani ku ciyas nan an ambaci yaswa domin galiban ita ta hizowa wa illa ko da dai ba abin da za a ci bane abin da za a yi amfani da shi ana ce mai nafaka min tayyibati ma kasabtum daga dada dan abin da kuka samu na arziki abin da Allah madaukaki ya arzita ku da shi wanda ya zamanto na halak tayyibat dada da na halak wa mimma akhrajna lakum min al-ard hakanan ku ciyas daga abinda muka fitar da muka fitar muku shi na daga ƙasa ana nihin bangaren kayan noma da abinda ya shahi ayan itace min al-ard wala tayammamu al-khabitha min kadda ku cudanya munana marasa kyau da abinda ya zamanto mai kyau ne tunfikuna na abin da za ku ciyas in za ka ba da abu kakka ɗauki abin da ya zama to lalatacce ko rubabbe ka ba da shi za ka ɗauka daga cikin daɗaɗa wanda suka zama to na ƙwarai ne ka ba da a wannan lokaci ne za ka samu lada wajen Allah maɗaukaki malam sai ya fara buɗe wannan babe da wannan hadisi na Anas da Malik wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi college kana Abu Talha radiyallahu anhu أكثر ansari بالمدينة مالا من النخل أبو طلحة wanda ya zamanto mutumin madina ne ya yi mutanen madina ansar kenan mutanen madina malan ya yi su dukiya min nakhlin dukiya ta ɓangaren dabino domin larabawa suna tunƙaho da arziki na dabino kamar yadda suke tunƙaho da arziki na raƙuma wa kana ahabbu amwalihi ilaihi biruha ya kasance mafi son abin da yake so na dukiyar shi shine wata rijiya wadda ake ce mata biruha wa kanat mustaqbilal mustaqbilatal masjid ta kasance wannan rijiya ta biruha tana kallon masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها zala sallallahu alaihi wasallama ya kasance iya shiga wajen wannan rijiya iya sha daga ruwan tayyib wanda ruwa ne masu dadi kala Anas Anas dan Malik wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi yace falamma nazalat hadhihi al-aya lokacin da wannan aya ta sabka lan tanalul birra ha abada ba za ku samu ba alkhairi hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai in kun ciyas daga abin da kuke so da karan kanku kama abu talha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai abu talha ya tashi ya je wajen manzon Allah wanda sai da ya Allah da mun cin shi tare tabbata gare shi fa kala yace ya rasulullah yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala anzala alayka lalle Allah madaukaki ya sabkar da aya akanka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu balada da alkhairi sai in kun ciyas daga abinda kuke so da karan kanku fa inna ahabba mali ilayya ni kuma na daga dukiyar da dai santa daga cikin dukiyata bai ruha wannan rijiya bai ruha wa inna ha sadaqatu lillahi ta'ala wannan rijiya na bada ta sadaka ga Allah madaukaki arju birraha ina kwadayi ina fatan alkhairinta ladanta wa zuhraha da kawarta inda Allah ta'ala wajen Allah madaukaki fada'aha ya rasulullah haythu araka Allah ka sanya ta ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda Allah madaukaki ya gwada ma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakh sai mai kalma manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce bakh ba zalika malu rabi bar dai wannan dukiya ce wadda ta zamanto rabi wadda take da riba wadda za a samu gajiyar ta gobe kiyama zalika malu rabi wannan dukiya ce mai riba wakad sami'tu ma qulta kuma ni naji abin da ka faɗi ya kai Abu Talha wa inni ara ni kuma ina ganin an taj'alaha fil aqrabina ina ganin ka wannan sanya wannan rijiya ga mukusantanka zamanto wakafi ne ga mukusantanka wakala abu talha abu talha wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare sai yace afa'alu ya rasulullah ina yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan aikata abin da ka umarce ni da shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shawara ya bashi yace kuma zai aikata abin da ya umarce shi da shi fi aqaribi fa faqasamaha abu talha fi a karibi sai zamanto ya sanya wannan rijiya ga makusantar shi wa bana ammi wa bani ammihi da wanda diyan wanda suka zamanto dan uwan mahaifin shi ne wannan hadisi muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim suka fitar da shi na'am wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama malun rabih faɗa manzala sallallahu alaihi wasallama da ce wannan dukiya ce mai riba ruya fi sahihaini arwaito a cikin sahihil bukhari da muslim rabihun kenan mai riba wa rabih bil ba'il muwahhada kenan rabih kenan da ba wanda take da diya da da daya wa ya'in musanna al musanna da wanda take da ya'ya guda biyu ya mai diya guda biyu rayih mun gane ko ko kace rabih wa rayih da ɗiya mai guda biyu almusanna ai rayuhun alaika na fa'uhu wannan amfanin shi zai hutar da kai gobe kayama mun gane ko wa na wa baryahu ko barahu wa barahu barahu ai hadiqatu nakhlin ana nihin gona wadda ko garka wadda ta zamanto ta dabino wa ruya bi kasril ba'i arwayto halau da yiwa kasra wannan ba kasra wa fatiha ko rabah rayih ko rayah mun gane ko rayih ko rayaha nam bi fatiha qala al muallif rahimahullah babu wujubi amrihi ahlihi wa auladihi al mumayyizina wa sa'ir man fi ra'iyatihi bi ta'ati Allah ta'ala ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم عن ارتكاب منهي عنه babi wanda yake karantar da mu wajibcin umarnin mutum iyalan shi ya umarci iyalan shi idan an ce iyalai kai ana tsaye kai tsaye mata suke shigowa wa auladihi da diyan shi almumayyizina wanda suka shiga cikin hankalinsu wanda suke iya bambantar da alkhairi da sharri wa sa'iri man fi ra'iyatihi da sauran dukkan wanda suke kalkashin shi da kulawar shi da renan shi bi ta'atillah ya umarce su da biyayya ga Allah ta'ala madaukaki wa nahiyihim wajibi ne ya hane su anil mukhalafati game da sabawa dokoki na Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam wa ta'dibihim da ladabtar da su wa man'ihim an irtikabil man an irtikabi manhiyin an da hana su game da aikata abinda Allah madaukaki ko manzo suka yi hane a kan shi na wannan babi ne na masuliya abinda Allah madaukaki ya dorawa dukkan wanda ya zamanto makiyayi ne na iyalan shi da dukkan wanda suke kalkashin shi akan amanar da Allah madaukaki ya bashi kulawa da umarninsu da kyakkyawan aiki hana su dukkan abinda ya zamanto mummunan ne Allah madaukaki na cewa wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umarci iyalanka bis salah da sallah wastabir alaiha kuma kai yi kokarin neman hakuri akan sallah domin sallah dole kiyaye sallah sai da hakuri sai an nace Allah madaukaki na cewa wasta'inu bi sabri was salah ku nemi taimakon biyan bukatunku ga Allah madaukaki da hakuri da sallah ya ayyuhal ladina amanu haka Allah madaukaki na cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani ku anfusakum wa ahlikum nara ku kare kawunanku ku kare iyalanku daga shiga wuta wannan kuma bayyayuwa sai yin umarni aikata abiban da Allah madaukaki ya umarni ko manzo hannuwa daga abiban da Allah madaukaki ya hana ko manzo domin shine wannan wikaya an taj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqayatan taqika min shine takwa ka sanya tsakaninka ka sanya kangiya tsakaninka daga azabar Allah madaukaki wannan kuma bayya samuwa ne sai da aikata abiban da Allah madaukaki ya umarni hannuwa da abiban da Allah madaukaki ya yi hani game da su malai bude wannan babi da hadisin Abu Huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi kala yace akhadha al-Hasan bin Ali radiyallahu anhu tamra Hasan akhadha al-Hasan bin Ali رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كح كح ارم بها أما علمت أنها لا لا نأكل صدقة متفق عليه وزال أولا حديثي أن سميش دقى أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر وأن يبدأ الله تكار تبتا أغريش يتي Hassan ɗan Ali jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki tamra kenan wanda ya zamanto hafidikin shi dan Fatima diyar shi da Ali radiyallahu anhu anhuma ya ɗauki dabino daga dabinan zakka fa ja'alaha fi fihi sai ya sanya wannan dabino ɗaya a cikin bakin shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuh kuh kalma ce ta barazana da tsawa ya mishi tsawa akan cewa ya ce mishi ilmi biha kai jefa da wannan dabino amma alimta yanzu kai baka san ba anna cewa mu la na'kul sadaka ban ma cin zakka ko sadaka muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi me zamu fahimta a wannan hadisi umarni da manzo sallallahu alaihi wasallama ya wajikan shi kan ya da ya aikata abin da ya zamanto bai dace da su ba domin mazala sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidan shi da dangin shi na kusa basacin sadaka Allah madaukaki ya ba su kaso a cikin kumusi na dukiya da ake samu na ganima a raba ta gida biyar a ba su kashi guda ka san wannan na Allah ne da manzo sallallahu alaihi wasallam to a wannan kaso ne da shi da iyalan gidan shi suke ci kuma bayan haka nan babu zancen a ba manzala sallallahu alaihi sallama zakka ko sadaka domin dauda ce da take huta daga dukiyar mawadata ta ta koma hannun mabukata sai zamanto bai dace ba ga manzo sallallahu alaihi wasallama ya dauki ya ci abin da ya zamanto a zakka ne ko sadaka qala wa fi riwayatin ya zo cikin wata riwaya inna la tahillu lana sadaka ka sani cewa mu fa zakka ko sadaka ba ta halitta gare mu wa qawluhu kikh kikh ko kukh kukh yuqalu bi iskanil kha'i wa yuqalu bi kasriha ko awa kha kasra ko kuma ama bi ko a mata wannan sukun bi kasriha ma tanwin tare da mata tanwini faduwa wasilla wa hiya kalimatu zajrin lissabi kalma ce ta tsawatarwa ga yaro karami a anil mustaqdarat akan abeban da ba su da kyau munana wanda ba su da kyau wa kana al-hasan radiyallahu anhu sabiyan a wannan lokaci hasan dan ali wanda yarda Allah ta kara tabbata gare su iya karmi yaro wa ana bi hafs umar bin abi salama abdullah bin abdullah bin asad an samu wannan hadisi daga abu hafs alkunya shi ce sunan shi Umar bin Abi Salama Umar dan Abi Salama Abdullah bin Abdul Asad Abdullah dan Abi Asad Abi Salama sunan shi Abdullah bin Abi Asad kenan wacce alkunya baban shi ce na'am Rabibi Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama agolan manzo Allah wanda tsira da aminci Allah su kara tabbata gare shi Rabib dan diyan diyar matar da mutun ya arma sai zamanto shi ake cewa agola qala yace kuntu gulaman fi hijri rasulillahi sallallahu alaihi wasallama na kasance ina karmin yaro a ɗakin maza Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi ko kuma ƙalƙashin kulawar shi mun kowane iya ɗaukar wani wa kanat yadi tatishu fi sahf fi as-sahfa hannuna wajen cin abinci iya yawo a cikin kwano na cin abinci in tabace in tabace fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah wanda tsirayen Allah da aminci su ƙara tabbata gare shi yace mishi ya gulam ya kai wannan yaro san billah idan zaka ci abinci ka ambaci Allah ka ce bismillah ta'ala ka ambaci Allah madaukaki wa kul bi yaminika in zaka ci ka ci da dama kada ka ci da hannun hagu wa kul mimma yalik kuma in ana cin abinci ka ci gabanka kada ka zamanto ka tabo can ka je ka can gaban wancan ɗauki wancan ba a haka da qala fa ma zalat tilka tu'mati ba'd bata gushe ba wannan cin abinci na kamar yanda manzala sallallahu alaihi wasallama yau marce ni duk lokacin da zan ci abinci zan ambaci Allah madaukaki in ci gaba in ci da dama sannan kuma in ci abin da yake wanda in ci da dama sannan kuma in ci gabana ba tare da na ci gaban wani ba kuma wannan na daga cikin ladabi na cin abinci wasu subhanallah suna da muguwar tabi'a na duk abin da yake cikin abinci sai sun ci na gaban su kuma su koma su ci na gaban wani wannan kuma akwai wani nau'i na san kai da rashin jin a kunya ta mutane sannan kuma hakanan wasu suna daga tabi'a muguwar tabi'a ta cin abinci da hannun hagu shi ma wannan ba wanda yake cin abinci ko ya sha abinci abin sha sai shedan da hannun hagu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na sai da bai dace ba mutum yayi kamanceceniya da shedan a cikin cin shi ko shan shi قال المؤلف وتطيش أي تدور في نواحي الصحف إن tana kewayawa. a cikin ɓangarurruka na abin da aka zuba abinci makayan da aka zuba abinci nan mazala sallallahu alaihi wasallama da ya ga wannan ɗana shi iya da wani nau'i na abin da bai dace ba bai bar shi ba sai da ya karantar da shi ga abin da ya kamata ya kasance sabanin halinmu na yanzu uwaye musamman ma uwaye mata za su ga ɗiyansu suna muguwar tabi'a maimakon su karantar da su su ladabtar da su su dora su akan turba ta musulunci sai zamanto al'amarin ba haka nan bane bal ma kuma lalacewa wasu uwaye mazaje suna ganin ƴaƴansu suna muguwar tabi'a wadda ta sabawa shari'a maimakon su dora su akan turba ta shari'a ta farkin mazala sallallahu alaihi wasallama sai su bar su sai a wayi gari yaran wannan su gagare su kuma su gagara al'umma su zamanto al'umma ce alloba ce ga al'ummar musulmi Allah madaukaki ka sa mu gyara qalawa wa an ibn umar radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga abdullahi dan umar wa an da yarda Allah ta ƙara tabbata gare su qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzo Allah wanda tsira ya Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi na cewa kullukum ra'in dukkan ku mikiyaya ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kuma dukkan kowanne ɗayan ku sai an tambaye shi game da kiwon da Allah madaukaki ya bashi wal imamu ra'in shugaba mikiyayi ne idan an ce shugaba kama tun daga shugaban ƙasa har shugaban masallaci har ladani dukkan wanda Allah maɗaukaki ya ɗora mushi wani nauyi to ya zama to shugaba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin nau'uka na shugabanci a cikin nan sai ce war rajul ra'in fi ahli kina magidanci shugaba ne mikiyayi ne game da iyalan da Allah maɗaukaki ya bashi matan shi da diyan shi ra'in fi ahli wa mas'ulun an ra'iyati haka Allah maɗaukaki sai ya tambaye shi game da wannan kiwo da ya bashi domin Allah madaukaki ya dora mushi nauyin kulawa da su bangaren addini bangaren ci da sha da lahiya bangaren tarbiyya bangaren ilimi da abin da ya kama da haka ina Allah sai ya tambaye shi game da wannan kiwo da ya bashi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha ita ma mace mikiyayiya ce a cikin gidan mijinta kuma sai Allah madaukaki ya tambaye ta wannan kiwo da ya bata dole ta kula da 'ya'yan shi dole ta kula da dukiyar shi dole ta kare mutuncinta wannan duka haƙƙi ne wanda yake kanta uwa uba kuma ta kula da addinin da addinin Allah da wannan karatu wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi shi ma mai hidima mikiyaye ne game da dukiyar mai gidan shi wadda take hannun shi wadda yake kulawa da ita wa mas'ulun an ra'iyati shi ma gobe kiyama sai Allah madaukaki ya tambaye shi game da dukiyar mai gidan shi ya yayi da ita yayi zalunci yayi zamba ko kuma ya kiyaye ta kamar yanda ya bashi amana daga ƙarshe manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce fa kullukum ra'in dukkan ku mikiyaya ne mas'ulun an ra'iyati kuma kowanne sai Allah madaukaki ya tambaye shi game da kiwon da ya bashi ina wannan hadisi a dunkule na karantar da mu da amana amana da Allah madaukaki ya ba mutum to fa ya sani cewa sai an tambaye shi game da ita kuma gobe kiyama sai ya ba Allah madaukaki amsa game da tambayar wannan muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi wannan na daga cikin hadisan da sai zamanto gamammun hadisi hadisai ne dunkulallun maganganu ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda inda za a yi bayani za mu ga babu wani bangare da wannan hadisi bai taba ba bangaren addini bangaren zamantakewa da abin da ya kama da haka wa na amur bin shu'aib an samu wannan hadisi daga amur dan shu'aib an abihi daga mahaifin shi shu'aib an jaddihi daga kakan shi radiyallahu anhu wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah wanda tsira ya Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi yace muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin ku umarci ɗiyanku da yin sallah hali suna da shekara guda bakwai wannan umarci umarni na wajibi ne kahin haka nan ba laifi a koyawa yaro sallah da zuwa sallah ya san menene sallah to amma kuma idan ya shekara bakwai ya kai shekaru na na hankalta kenan zai iya bambantar da abin da ya zamanto alkhairi ne da sharri sai zamanto ya shiga shekaru na tamyizi ya san abin da yake alkhairi ya san abin da yake shar to a wannan lokaci kuma idan da iya sakaci a wannan lokaci da ya shekara guda bakwai kuma in an ce aulad sun shiga maza da mata sakacin da muke sai mu mance diya mata mu kula da diya maza a'a hatta ƴaƴan mu mata da zaran sun shekara guda bakwai to dole ne mu kula da al'amuran addinin su mu umarce su da yin sallah wadribuhum alaiha wahum abana wa ashir mun umarce su da yin sallah muna jan su masallaci muna karantar da su yanda ake sallah idan sun kangare sun ki sun shekara guda goma mun ga akwai sakaci na game da yin sallah to anan sai mu buge su sai dai bugu ba wanda zai hudo zai yi birdi ba ko ya fasa fata ko abin da ya kama da haka bugu na ladabtarsuwa da sanya hankali wa farriqu bainahum fil madaji kuma da zaran an ce sun shekara goma idan da suna kwana a wuri guda da kannansu ko yayinsu mata to a wannan lokaci sai mu raba su sai zama to kowa ga wannan dan shekara kaza gashin huda shi wancan ma gashin huda shi domin kai yaro ya tasa daga nan al'aura al'auran namiji dan uwan shi ko kuma al'auran mace wadda ta zama to bai dace ba sai ya zama to idan ya saba ganin al'auran mata sai zama to ya tashi babu kunya sai zama to kuma ya tashi kamar ya zama to iya da tabi'a ta mata to sai zama to shari'a ta dau mataki tun da farko wannan kuma hallau ana samun sakaci ta wannan bangare na mahaifa wa ana abi surayya sabrat bin ma'bad al-juhani an samu wannan hadisi daga abu abu surayya alkunyin shi ne a sunan shi sabra bin ma'bad sabra dan ma'bad al-juhani dan kabilar juhaida radiyallahu anhu wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mazala wanda tsira ya Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi ke cewa allimu subyana salata li sab'i sinin ku koya wa yara sallah suna yan shekara guda bakwai wadribuhu wadrib sabiyin nam wadribuhu alaiha ibn ashar sinin kuma ku bugi yaro kenan na asabiya karamin yaro ku buge shi akan sallah iya dan shekara guda goma sini قال المؤلف حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وقال حسن حديث حسن ولفظ أبي داود إمام أبو داود يا دون لفظي دبر مر الصبيان بالصلاة الصبية كأمرتي قدم يارو بالصلاة إذا بلغ سبع سنين idan ya kai shekara bakwai na ga sai mu tsaya akan wannan babi abinda muka wari daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik gabanin haka nan a wancan akwai taliki da malam yayi kan maganar aya da ya kawo wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha qala qala shaykh abdurrahman bin nasir as-sa'di radiyallahu imamu nasir sa'idi wanda rahama Allah ta kara tabbata gare shi ya ce hassa ahlaka ala sala ka zaburar da iyalanka game da sallah wa ajza'ahum ilaiha min fardin wa naflin wa awa wa amrin bi shay ka zaburar da su akan abin da ya zamanto sallah ce min fardin ta farilla ce wa naflin da nafila wal amru bi shay amrun bi jami'i ma la yatimmu illa bi kenan umarni da wani abu umarni ne da dukkan abin da bayya samuwa bayya cika sai da shi mun gane ko na idan an ce ayi umarni da yin sallah kenan sai zamanto min babu aula umarni da mene da dahara abin da ya sahi tsarki da abin da ya kama da haka da dukkan abin da zai kyautatar da sallah kenan umarni ne da sanin hukuncin sallah karan kanta نعم قال أمر بجميع ما لا يتم إلا به فيكون أمر بتعليمه كنان سي زمان تو يا كمشو أمرني دا كرنتر دا سو ما يصلح الصلاة أبن دا زي كوتة تسلى متنيا إن كانت دا إتا ويصدها أكرنتر دا سو أبن دا زي بات تسلى ويكملها دا أكرنتر دا سو أبن دا زي تكت دا سلى واصطبر عليها كيها قولي أكنت أي على الصلاة كيها قولي أبسا سلى bi iqamatiha tsaidata bi hududiha da iyakokinta wa arkaniha da rukunanta wa adabiha da adalubta wa khushu'iha da jin tsoro a cikinta fa inna zalika mashaqqun 'ala an-nafs abu ne wanda yake da wahala akan rai walakin yambagi ikramuha sai dai ya kamata ya zamanto ikrahuha tilastar da rai wa jihadiha da gwagwarmaya da ita ala zalika abusa wannan wasbir ma'aha kai hakuri da sallah da'iman ko da lokaci fa innal abda domin bawa idza qama sala idza qama idza aqama salatahu idan ya tsaye da sallar shi alal wajhi al ma'mur bi abusa bangaren ko fuskar da aka yi umarni da shi kana lima siwaha min dinihi afas sai kasance mutun ne koma bayan sallah ya kiyaye komi kenan za ka same shi iya yawan kiyaye abin da ya zama to kuma bayan sallah idan mutum ya tsaye da sallah kamar yadda Allah ya madaukake umarni to kuma bayan sallah zaka ga mutum bai ya sakaci da shi iya tsaye tsananin kiyayewa nam ahfaz min dinihi ahfaz wa aqwam sai zaman to yahi kulawa yahi daidaita da kowane abu wa idza dayya'aha idan mutum ya tozartar da sallah ya bata ta kana lima siwaha adiya sai kasance ku abinda kuma bayan sallah to yayi tozartar da shi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته